بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني وأنا نصدري هدى أربعين da tara rahmatullahi alai darasi na shida a daura da muke gabatarwa ta goron sallah daga darul qira'atu salafiyya katsina za mu tashi inda malai yake cewa wa imamuna abu abdullah muhammad bin idris shafi'i ihtajja fi kitabihi mabsud imamun mu baban abdullahi muhammad dan idris shafi'i wannan rasu 204 rahimahullah ihtajja fi kitabihi al-mabsud ya kafa hujja a cikin littafin sana al-mabsud fi mas'alati i'taqir raqaba al-mu'mina fil kaffara game da mas'alata an tawiyayi an tabaiwa mu'mina a kaffara yace wa anna ghayral mu'mina baiwa wacce take ba mu'mina ba la yasihu takfiru biha ba za bai inganta a yi kafara da ita. Bi khabari Muawiya ta Ibn al-Hakam, ya yi wannan ne da hadithin Muawiya Ibn al-Hakam, wa annahu arada an yu'tiqa al-jariya sauda li kafara wanda yayi nufin ya yanta wata baiwa ga ga kafara wasu ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an itaqihi iyaha akan yanta wannan baiwar famtahanaha famtahanaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi mata jarabawa sai annabi ya gwada ta faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce laha gare ta ya ce man ana wane ne ni fa asharat ilayhi ya ce nuni ga manzan Allah kai manzan Allah ne kenan wa ila sama kuma ta yi nuni a sama ta ani annaka rasulullah annaka rasulullah alladhi fi sama kai dan aikin Allah ne manzan Allah ne wanda yake sama shi Allah kenan faƙala sallallahu alaihi wasallam ya annabi ce a tiƙa hafa innaha mu'mina ka ‘yanta ta domin mumina ce haka ya taƙin ‘yanta ta domin mumina ce to sai shafi ya kafa hujja a kan ‘yataƙon raƙaba ya ce al-mu'mina a kafara ta zahari ya ce don haka ya taƙin da za a yi na raƙaba za a yi mu'mina sau da gata ne yanzu wannan annabi ya mata jarabawa saboda ta ci jarabawa nan mumina ce to a ‘yanta ta to amma wani hadisin da'ifi ne da wannan lafazin da malam ya ambata e bi hazal lafs la yasir abu dawud ya fitar da shi da imam ahmad ta hanyar al-mas'udi abdurrahman ibnu abdullahi ibnu ibnu utba da haka da wannan lafazin bai inganta ba da wannan lafazin kenan daga abu huraira kuma wannan an abi huraira ne wannan ba ba an muawiya ba eh kamar yadda yake a nan ɗin to za ka samu man muslim da aka shekul albani ma ya za'afa wannan a cikin muktasar al'ulu haka masu haka muhakkikun da sun za'afa mamu ahmad man muslim amma ya fitar da shi a cikin littafinsa daga muawiya ɗin ibn al-hakam as-sulami annan nabiya sallallahu alaihi wasallama sa'ala ha aina allah nabi ya ce ina allah yake wai saboda tsaurin ido wa zo a ce maka wai yanzu ba a tambaya a ce ainihin Allah ba a jarabawa da ainihin Allah ga annabin da kanshi shine ya zo ya ce ainihin Allah ya yi tambaya ya yi jarabawa da ainihin Allah ya wani tsaurin ido ya ce maka ai bida'a ma ne cewar ainihin Allah ɗin kuma ba za a ce ainihin Allah ɗin ba qalat fi sama ta ce a sama Allah yake qala ya ce mata man ana to ni wane ne qalat ta ce anta rasulullah wannan ruwa ta muslim kenan an rasulullah to muji malam yace fa hakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi islamiha annabi sai hukunci da musuluncinta ita wannan baiwar wa imaniha kuma da imaninta lamma a ƙarrat da ta tabbatar bi anna rabba hafis sama akan lalle ubangijinta a sama yake wa arafat rabba habi sifatihi al'ulu kaga kenan ta san ubangijinta da sifar al'ulu wal fawqiyya Allah a sama yake wa inna mahtajja shafi rahmatullahi alai imamu shafi'i yayi hujja ne Allah ya masa rahama ayil mukhalifina ga masu sabawa fi qaulihim a zancen su bi jawazi itaqir raqabal kafira bil kaffara bi hadal khabar akan halascin anta wuyayi da kafira a kaffara da wannan hadisin li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawatihi ala arshihi kama huwa mu'taqadul muslimin min ahlus sunnah wanda kuma shine aqida ta musulmai ahlus sunna wal jama'a salafihim wa khalafihim salafawa da khalafawa kenan id kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bi idan annabi id kana rahimahullah ya kasance Allah ya mashi rahama la yarwi khabaran sahihan bi rawaito hadisi da yake ingantacce thumma la yaqulu bi sannan kuma ya ki fadar shi to wannan kenan qara akhbarana al-hakim abu abdullahi rahimahullah ki haqiqa al-hakim abu abdullahi ya ba mu hadisi qala anba'ana al-imam abu al-walid hassan ibn muhammad al-faqih qala haddathana ibrahim ibn mahmud qala sami'tu rabi'a ibn sulaiman yace naji rabi' ibn sulaiman yana cewa sami'tu shafi'i rahimahullah naji mamu shafi'i yana cewa Allah ya masa rahama idza ra'aytumuni aqulu qawlan idan kuka ganni ina faɗan wani zance wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu alhali ya inganta annabi ya faɗi sabanin abin da ni na faɗa to fa'alamu anna aqali qad zahaba kusan hankali na ya gushe duk da wannan akushiwa da rauni kamar da abu nu'aymin ya fidda shi a cikin hilya da cikin akhbaru asbahan da al-khatib al-baghdadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih amma ka samu duk a'imma na al-arba hadin nan suna zantuka akan cewa duk inda aka samu wani zancen su ya saba wa hadisi to ka kyala nasu din ka karbi zancen annabi din da kulla qaulin inda qauli muhammadi قال الحاكم رحمه الله الحاكم يجي سمعت أبو الوليد غير مرة يقول ناجي أبو الوليد با سوطي بينا تشيوا حدثت عن الزعفراني أن بل باري دقى الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به ce lallai shafi Allah ya masa rahama ya rawaito hadisi wata rana ya mai tambaya ya ce ya awa abdullah kana faɗa wannan hadisin ya ce tarani fi bai atin auka nisa rani fi bai atin auka nisa? A coci ka ganni ko ko ka ganni ne a gida ko a harka ta kasuwa ko wata sharholiya. Tara alayya ziyar kufar, shin ka ganni da tufafi ne irin na arna da irin shigarsu? Ya ce, Huwa za ta rani fi masjid al-Musulmin, alayya ziyar Musulmin. ta ce a'a a ganin a masallaci ba na musulmai nake ina tare da shiga ta musulmai ina fuskanta alƙibra ta musulmai arwi hadithan a ce in ruwaito hadithi an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kuma sun mala haƙuri bihi sannan kuma a ce ba zan faɗe shi ba to akan me wannan ba zai yi ba ko qala abu usman abu usman ya ce wal farqu baina ahli sunna wa baina ahli bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi radduhu aslah kaji bambancin bambancin ahalus sunna da kuma ahalul bid'a annahum su ‘yan bida'a idan sami'u khabaran idan suka ji hadithi fi sifatin rab game da sifa ta Ubangiji radduhu aslan ‘yan bida'a yi su tunkuɗe shi gaba ɗaya ma kawai asalin shi masu tunkuɗe shi gaba ɗaya walim ya kabaluhu ba za su karɓi shi ba au yusallimu lizahir ko su sallama ma zahirin shi duk ba za su yi wannan ba summa ta'awwaluhu za su murɗa ma'anar shi ne ta ta'awili ya na bihi suna nufin wannan raf alhabar min asli asa ɗauki shi daga asalin shi wa ibtala wa ihmalu wa imal to nuska ta ibtal ce duk da an ce akwai abin da yake akwai abin da ya fita akwai abin da ya fita akwai abin da ya kamata ce an samu a wajen mana kai ta maka fa me yake a wajen ibtal ibtal hiyali wa qulihim bata dabaru na hankulan su wa ara'ihim da kuma ra'ayikan su fiye a ciki wa ya'lamuna haqqan yaqinan kuma suna sani da gaske da yaqini annama qalahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi ya faɗa to fa alama qalahu za a ɗauke shi ne ga abin da annabin ya faɗa id huwa domin shi annabi kana a'rafa bir rabbi jal azza wa jalla wa annabi shi yafi kowa sanin Allah min gairihi akan wani shi walam yaqul fihi illa haqqa kuma ba abin da yake faɗa sai abin da yake gaskiya ne wa sidqa wa wahya ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha qala Allah azza wa jalla da haka Allah cewa yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha qala az-zuhri zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shahab ibn zuhri wanda rasul 124 imamul a'imma imami cikin a'imma na musulunci wa gairuhu da waninsa min ulama'il umma daga cikin malaman al'umma radiyallahu anhu yake cewa alallahi al-bayan wa alar rasulil balag wa alaina taslim ga na Allah ne ya yi mana bayani shi kuma abin da ke kan manzo ya isar da wannan saƙon mu kuma abin da ke kan mu musallama mu miƙa wuya wannan mamal bukhari ya fidda wannan a cikin khalqu af'al ibad bayan kan shi din ma da akwai rauni malam yace warawa yunus ibnu abdus samad ibnu ma'qil an abihi anna al-ja'da ibn dirham kadima ala wahab ibn munabbih yas'aluhu an sifatillahi ta'ala faqala waylak ya ja'd ba'd al-mas'ala inni la azunnuka min al-halikin ya ja'd law lam yukhbirna Allah fi kitabihi anna lahu yadan wa 'aynan wa wajhan lama qulna dhalika fattaqillah thumma lam yalbath ja'dun an qutila wa sulim malam ya ce warawa yunus ibn abdussamad wanda za ku iya mashi layi yunus ibn abdussamad ibn ma'aqil ta hanyar shi ne aka samu wannan hadithi an abihi daga baban shi an ja'ada ibn dirham daga ja'ad ibn dirham kadima ala wahab ibn munabbi ya zo ma wahab ibn munabbi a yas'aluhu an sifatillah yana tambaye shi game da siffofin Allah ana tambaya game da siffofi na Allah ta'ala faƙala ya ce wailak wai kai kai canka mai haka ya kai ja'ad to ba'adul mas'ala sashen wata mas'ala ce ya ce inni la azunnuka min haliki ni ina ganin ka cikin halakakku kana ya zuwa da irin wannan masayil da ya ja'ad barkaji law lam yukhbirna Allah fi kitabihi da Allah bai ba mu labari ba a cikin littafinsa sa anna lahu yadan lallai yana da hannu wa ainan da ido wa wajahan da fuska lama qulna zalika wallahi da mun faɗi haka ba ja'at fattaqillah fatsuran Allah thumma lam yalbas ja'at daga nan ja'at bai jima ba an kutila a kashe shi wasu liba aka rataye shi to ya zo ne ta wannan ta wannan hanya ta Yunus ibnu Abdus Samad ibnu Maqil duk da akwai zantuka a game da shi shi Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'aqil asar na wahab eh, ibnu kathir ya ambace shi a cikin albidayat wan nihaya shi kuma ibnu kathir ya nakalto shi daga ibnu asakir ya kawo a cikin albidayatu wan nihaya malin ya ce wa khadaba khalid ibnu abdullah al-qasri yawm al-adha bil basra a khalid ibnu abdullah shine khalid ibnu abdullah ibnu yazid al-bajri al-qasri wani nasu 126 ya ce ya yi huɗuba yawmal abha ranar idi ko na babbar sallah yawmal abha bil basra a basra faƙala faƙala sai ya faɗa faƙala fi akhiri faƙala fi akhiri huɗubatihi ya faɗa a ƙarshen huɗubar shi ya ce to in sarifu ila manazilikum ku tafi zuwa gidajenku wadahu ku je ku yi layyaku da kuma ga wani ce yana ya kasimul khairati ya kasimul khairati ya ma'awal karam qad ja'at al adha famali min ganam eh to sun shi mai kasimul khairati baya zai yace in sarifu ila manazilikum ku tafi zuwa gidajenku wadahu ku je ku yi layya barakallahu lakum fi dhahayakum Allah albarka a cikin layyaku fa inni mudahhi al-yawm bil ja'd ibn dirham ni a yau zan yi layya ne da ja'd ibn dirham ni da shi zan yi layya duk ku je in sarifu ila manazilikum wa dhahu barakallahu lakum fi dhahayakum da haka ni layyattawa fa inni mudahhi al-yawm bil ja'd ibn dirham ni zan yi layya da wannan bid'a ja'd ibn dirham fa innahu wanda ya bar duniya din an yi laye da shi ya bar duniya ɗari ashirin da hudu ya ce fa innahu ya kulu yana cewa shi ja'ad lamit takhirin lahu ibrahim khalila Allah bai mayar da ibrahim baɗaɗayi walam yukallim musa taklima kuma Allah bai yi magana da musa ba subhanahu wa ta'ala amma ya ƙulul ja'ad tsarki ya tabbatar wa Allah ga abin da ja'ad yake faɗa a uluwan kabira wannan zala anil mimbar ya safko daga mimbari faza bahahu ya yanka ja'ad wa amara bi salbihi yace kuma a rataye shi wannan kissa ita ma ta da rauni anan sinadin ta da'ifi ne idan ka duba Imam Bukhari ya fitar da ita a cikin Khalqu Af'al Ibad aka a cikin At-Tarikhul Kabir na shi Imam Bukhari ya ka samu waɗanda amma Imam Zahabi yana faɗa cewar wal qissa mashhura qissa ta shahara kamar ta zambur ce shi ma ya ce wa mas'alatu zambur ma'a shuhratiha kadhibun to ita ma wannan za a bai cewa wal kissa mashhura eh kissa zaka samu cewar ta shahara eh da zaka ibnu al-qayyim ai ya kawo ta a cikin nuniya tashi ya kawo id qala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musa al-kalima dani shakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi durruka min akhi qurbani kaga shi ma ya ambata a cikin nuniya ita layyar ita kis na layyar so almuhim dai Imam Bukhari ya waici ta cikin halqu af'al Imam Darimi ma da al-Ajurri Abubakar al-Ajurri da al-Baihaqi a cikin al-Asma was Sifat da Al-Lalakai gane ko ta hanyar Al-Qasim ibn Muhammad an abihi an jaddihi to al-qissa dai mashhura ce ifkala ibrahim ifkala ifkala ibrahim laysa khalilahu yace kalla wala musa kalimat dani shakara dhahiyata kullu sahibi sunnati eh kowa ya gode mu wannan layyar dukkanin sahibi sunnati shakara dhahiyata kullu sahibi sunnati illahi darruka min akhi urbadi kamar da shi ma wannan an mashi nashi ko kirmani wanzur ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fatan kirmani shi ma a cikin duniya wata ran zamu karanta ta insha Allah fa dhabahu bi yadihi wa amara bi salbihi to wannan kinan alhamdulillah mun ƙara wannan sai mu tashi mas'alatu nuzulillahi ta'ala wa maji'ihi wa itiyanihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah